أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a markaz a wannan wuri markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 a 20 19 ga wata na Sha'ban hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara 2021 Allah mana jagoranci a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul anbiya mun tsaya aya ta muna bayani cikin aya ta 47 kenan yau za mu tashi aya ta 48 insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi ta farko wani dan uwa ne naga cikin agaji ne yake tambayar cewa ina ga dai alama ba da nan garin da yake da irin masu abin wasu ne kuma iya ce suna shugaba suna da yabin shirin da ake matsala ya ce suke fuskanta kun ba san ba me gaskiyar magana a cikin ƙungiyoyi namu na ahlus sunna akwai wata ka'ida ta wata ƙungiya inda ya ambata tana ka'ida idan ka zo shiga agaji musamman anan kima gwal ƙungiyoyi na wanda ka kaji Allah wa alamta shi dai a cikin tsarin ƙungiya ya ce idan aka ka shiga agaji a cikin sharaɗin agaji wannan kaya zarar da Allah mai cikawa za a je a maso su a maido su a ba wannan agaji a cikin kayanka abin da yake cewa to mu alhali ya san da cewa dukiya ta mamaci ta gado ce to ya tambaye me halittin amso wannan kaya ta agaji da ya rasu ya ce ana amsawa a maido a maido wa sauran agaji to wannan me hukunci a ciki abinda ya kamata in ma dai abin sananne duk abinda mutum ya mutu ya bari nashi na magada ne gaskiya magana to amma abinda in har kai wannan magana tunda aiki ne na wani agaji mai kayan mai dan agaji yana iya barin wasiya sai dai a matsayin wasiya ya bar wasiya wannan kaya nawa ko na mutu a ba sauran masu aiki irin nawa wannan kenan ba dai idan wasiya ce amma wasiyar an aka diba kayan agajin nashi in ya mallaki ukun su dan ba a wasiya kasa sama da su abinda ka mallaka iya wani kayan agajin ma mushi akai akwai kayan agajin ma ya musu na san sana da kuɗi da yawa tabbas kenan za a diba in ya kai sudusun abin da ya mallaka shi kenan ya mai dama sauran agaji idan bai kai ba sai a rike magadar saida kusa Allah wa alam sai magana ta biyu iya cewa menene hukuncin e bude alqur'ani a lokacin sallar tarawih ko qiyamul layl ga liman ko ga mamu eh wannan mas'ala akwai ta illa wadda take da saɓani ko aka samu magana asar akanta ta magana limami ya bude littahi ƙura'ani ya karanta an samu asar asar na aisha ta sa wani cikin yaranta ya yi limanci iya bude alƙura'ani duk da haka irinsa albani na mahalla ya ce wannan ba wata madogara kan haka shi ya gama san bai cikin sunna ya gaba wata madogara daga tushe wata ta kawo wannan maganar bude ƙura'ani ga liman Allah ta faƙar wata mata sirrin Qur'ani ka karanta abin da ka iya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta rai da da sura guda kai har ma rai ya halitta rai da da aya guda ma shi kake ya ta bada da aya guda ta mai da aya ta mai tawa mai da yin ko so ake yanka za ku gane shi ku addini abu ne mai sauƙin su yanwa babu sharaɗi cikin ƙyamun lari ya sauke ƙur'ani babu wannan ƙa'idawa a cikin ƙyamun lari yadda ka karanta aya ɗari ta sama ta ƙasa ta tsaye ne ana baka lada kan kowane harafi ne kenan kan mutum ba kan shi wahala ko a cikin dajin ana yi mumma biyu ko a yi kaza ne ba wani ba kai wahala ya kaɗa ba kana ba ka hawa na ƙur'ani gaskiya ba wani wahala an kuma da irin shigarin saɓanin to ku nemo wanda iya karanta wanda iya haddama nasa da wuya dai a ce a gari guda a ce babu masu Qur'ani ko a masallacin dole shi zai limamu biya ba ne matsale duk mun yargi ba ta tare ba mai su yi limancin ka nemo wanda iya kasa ka kawo ta ko akwai wanda inda yake ba babu ne ko san Qur'ani ko yaro ne aka shi iya ko yaro ne ya kawo shi duka sallah me matsale cikin magabata ne ba tabbatar da haka ba lahi bane ba kenan in wanda wannan kama kaman ku shiga wannan sabanin kullum a nemo wani wanda ya yi ƙur'ani ya muku ƙur'ani gangare ya kuma ya muku duk wanda ya ce bai iya diba to akwai matsala ha wajen karatu makai duk wanda bai iya ya diba akwai matsala gaskiya abin da ya yi a nemo wanda zai iya karantawa ko ba shi bane ba limamin in so ake yi a rera ƙur'ani ya karanta dewa ko a karanta abin da aka iya to amma a takaice nan ba za mu ce ba ya bid'a ganin wancan asarakin wanda duk zaɓar malamin kan shi haka wani malamin wasu da wani cikin su usaimin su bimu suna ga cewa ana iya wani alamu dai amma dai abin da ya yi a nemi wanda ya iya ko a karanta abin da aka iya magana ta biyu za ka ga sahu guda ko mamu kuma kuma sun bude suna karanta ko za ka ga sahu guda ƙur'ani hannu a hannun kowa wani rike aka iya diba wanda shi ne musamman dogara na ka samu shi ba yau har ya kasa limamin ya kasa shi ya diba ko kai ba maka ne qur'ani na gaban shi kurin da Allah shi qur'ani a hannun limamin a kudu qur'ani shi kuma shi haye bata kai da ko zaka saka da mishi haba Allah launin yayi wa Allah gyara Allah gyara ko Allah ta mike mu Allah ma bismillah aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين إن وقع هنا ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata mun karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wata ke bayani kan hisabi bincike da Allah zai yi ya zo da ayyukan bayi kuma awo ne awo wanda babu zalunci a ciki wanda zai almazu da tsakiyar yawon kiyama Allah ce za mu ajiye ma'auni na gobe kiyama fala tuzulamu nafsun shai'a Allah ce bai zaluntar kowa da komi to in kana misal habatin khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce za a zo da komi ko da ƙwarar komayya ake cewa ƙwayar komayya za a zo da shi kuma Allah ya isanto mai lissafin komi da ya san komi alƙashin wannan ibn kasir aka san malamai suna kawo ruwaya wadda malamai suna na cewa shine arzik hadisi wanda ya kowane rishin yanki kamar rama ta Allah ruwa da imam tirmidhi ya roto imam ibn majah ya roto hadisin da ya inganta ya tabbata wannan hadisi iya karantar da mu magana sananna wajen ahlus sunna wal jamaa ta cewa duk wanda ya mutu da tauhidi in ne da tauhidi ya mutu dillahin da yake banka yanke mai wuta ce dan wuta ne shi na ke ce a gidan suna jama'a ya ce iya iya iya ta hakan mashi'a iya cikin mashi'ar Allah dillahin da yake kai ba naka jawa dan wuta ne eh dai wanda sai ya muku mutuwa tabbas ya muku mutuwa ya mutu a hali kaza wani zamu hudan dan mun gane mutuwa dai amma yankewa dan ya mutu kan wani halin mara kyau kace dan wuta ne ya sa wa gidan ahlus sunna wal jama'a ta ce a bar shi amma ya ce mashi'a ta Allah abinda Allah ya so da bawon shi saboda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma ba'da zalika liman sha Allah bai gafarta shirka idan ka mutu da ita amma iya gafarta laihin da bai kai ga shirka ba kaga wannan shine liman ya sha ke duk abin da ba ka hurci ba Allah in ya so Allah ya abin da ya so da bayan shi to karshen wannan ruwaya za mu ga wannan abin ruwaya za ta yi aiki a wannan wurin gangare a hili karara wani bawa cikin bayan Allah abin da yake ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah sayukhallasu rajulan min ummati ala rusul khalaq yawm al-qiyamah wa yunsharu alayhi 99 sijillan kullu sijillin mithl madd al-basar Allah subhanahu wataala gobe kiyama zai sa a zago ko a tsamo wani bawa cikin bayan Allah a nafita cikin al'ummata za a tsamo wani bawa cikin bayan Allah a gaban kowa filin kiyama kowa ya gan shi a gaban kowa a filin kiyama Allah zai sa wani bawan wani abin Allah zai gwada ma bayan shi abin da ya so ke yi kuma shi mai gara da mijin kai ne ga wanda ya so ya ce annabi ce za a zo da wannan bawa a filin kiyama za a bude takardun shi tisa'atan wa tis'ina sijillan takardu dose takarda 99 gome tara tara kuma ko ta daya yace iya ka ganin ka kato takarda yace a wannan hali a hilin kiyama za a zo da bawan da wani takardu gome tara da tara kuma girman su iya ka idan ka summa yaqul Allah zai ce mishi zai ba magaban da bawan shi a tunkiru min hada shay'a azalamaka katabati alhafizun fa yaqul la yace afalaka uzr fa yaqul la ya rab fa yaqul afalaka uzr yace la ya rab fa yaqul bala inna laka indana hasana fa innahu la zulma alayka al-yawm idan Allah ya buɗe wani takardun Allah zai magana da bawan shi zai ce a tun kiru min haza shaya bawana wannan takardun gaba ɗaya kana musun wani abu baka yi ba duka wannan takardun wayanwa ɓanna ce ba takardun ɓanna ne zaɓen Allah ne kutuna tisi inda kurin ɓanna ce kuran ya yi ƙarya ya yi nan ya waye ya yi wannan ƙarya ce kurin ake maza ciki ɓanna ce cikin takarda goma tara tara za a ce kana inkarin wani abu daga wannan a zalamar ka tabbati shin ko masu rubutu na mana mala'iku na ko sun maka zalunci su rubuta maka wani abu wanda ba haka ba Allah zai ba wani ba uzuri a ce to a falaka uzurin ko kana da wani uzuri kenan ɗin ma ko sun ma zalunci ne ko ku kana da wani uzuri wanda za ka ba da kan wannan aiki na banza da kai zai ce la ya rab duka wannan babu wani wanda mai zalimci kuma babu wani uzuri ya yarda aikin shi ne kuma ya mai kauya ya abin da Allah babu ganin gardama haka ne ci Allah babban uzurin komiya a lokacin Allah sai zai ce mishi bada ina laka indana hasana kana da wata hasana guda akwai guda takarda guda ta saura kana takarda guda da ba kawo ba Allah ya ce fa innahu la zulma la zulma alayka al Allah ya ce a yau tace mishi a yau ba a zalimta ka da komi komi za a baka sakamakon kai ba ba zalimta komi akwai ka hasana guda فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ita wannan takarda da ba a kawo ba a cikinta kalmar tauhidi ce ke yin tauhidi iya lashi nau takarda mai kalmar shahada a shahadu Allah ila illallah wa a shahadu an na muhammadu rasulullah cikakka tana nan ba ta lalace ba fa ya sai Allah cewa mala'iku uhudur uhudur mana a kawo zai ce Allah ce uhudur ka kawo abun awo a kai abun awo kina a kawo abun awo amma wannan bawan Allah awo da takardun shi gome tara da tara da wata takarda guda ta hasana a kawo a mai awo zai ce ya rab ma hadil bi taqata ma hadil sijillat ya Allah me ma fa'ida wannan me ma za awo shi kama auna me awo zai takarda gome tara da tara kuma da daya shi ya kama kama bata lokaci ko ka ba magana awo ya Allah me fa'idar wannan takarda etawa da takarda wannan takardun gometar da tara shi ya gama ba wannan abu kullun ya dangana ya abin da akai fa qala Allah zai ce innaka la tuzlam a yau ba mi za ku da abin da kai an ba saka maka ba zalimta ka da kun lokacin nan fatuda sijillat fi kaffa wal bitaqatu fi kaffa za a kawo wannan takardun gomiya tar da tara a dora su a wannan bangaren guda na sikeli kuma a kawo wannan takarda guda mai kalmar tauhidi a bangare guda fatashatu sijillat wa sabrat al bitaqa fala shuqul ma ismullahi shay'un annabi ce idan aka kawo wannan takarda takarda goma tara tara iya ka gaido za a kawo takarda guda mai kalmar shahada za a ɗora ɓangare guda ana ɗorawa wannan takarda ɗaya ta kalmar tauhidi za ta rinjayi takardu goma tara tara annabi ya ce ba abin da ke rinjaya tare sunan Allah nan mai yawa muhimmanci mai wani bawan kenan mutum duk yadda za a yi kamar tauhidi kuma da cewa Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya so duk lakin bawa in ya so ya kauta mishi kakka shiga tsakanin bawa da da Allah shi ka ce kamar hukuncin kaza in dai akwai tauhidi to duk lakin da wannan amma kuma nan iya can ta liman shawo kakka ce ni ma tun ana wa ni ma in ji in a ce liman shawo kana ciki bagaranti wannan wani bawa ne aka mai wani abu a hilin kiyama da Allah ya tabbatar da cewa abin da ya so ke yi kuma da cewa in dai aka mutu da tauhidi wanda mu haka ne in dai mutu da tauhidi to duk akai a kawo in ma mai azaba bai dawoma kuma ya Allah in ya so ma tillayin da ya gafarta mishi kuran a kashe kinan aljanna kai tsaye wannan shine abin da Allah sauke yi ko magana kenan eh Allah kenan Ar-Rahmanur Rahim Allah marhamna amin amin yanzu Allah ma yaka ci gaba da aya ta farko wala kad ataina Musa na kashe kan da ta ko Allah ce wala kad ataina Musa wa Harun furqan wa diya'an wa dhikra lil muttaqin Allah subhanahu wataala iya tabbatar mun da cewa haƙiƙa mun ba Musa da Harun Imam Shukari na cewa da mun diba can baya an yi bayanin Allah ya aiko da manzanni mazaji cikin garuwa daga cikin wannan manzannin da Allah ya aiko ga Musa da Harun yace mun ba Musa da Harun al-Furqan na al-Furqan littayin da yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya ana ma ƙoran sunan alfurkan malamai na cewa duk littayin da Allah ke kowa daga sama wannan aikin shi ne raba gaskiya da ƙarya ita ma a taura haka haka ƙur'ani kowane yana raba tsakanin gaskiya da ƙarya kuma wadiya'an kuma haske ne bin littayin Allah shi ke haska muku rayuwa duniya lahira ko a yanzu ku bi ƙur'ani da suna kuɗa cikin haske basira ku ba su kuɗa cikin hayaniya eh kuma da cikin hayaniya kuma shi ne haske ne eh ƙur'ani iya haska muku hanya kenan an ba musa da haruna littafi mai raba gaskiya da ƙarya kuma haske ne kuma wa zikira lilmuttaqin kuma wa'azi ne wa'azi ne ana tunatar da kai ga yanda Allah ya da sa mutanen Nuhu ga yanda da mutanen hud sali ga yanda da na kwarai ga yanda da na banza duk qur'ani kenan iya kenan tuna maka annan abu da ya gabata dan ka dauki darasi a ciki shine wa zikira hita lil muttaqin ga masu tsoron Allah Allah sama a cikin lansu hita alladhina yakhshawna rabbuhum bil ghaib musa masu tsoron Allah wa'inda suke jin tsoron ubangiji bil ghaib na bil ghaib cewa cewa ba su ga ba Allah in azabar ce ba su ganta ba ashe wani malamai ke kawowa cewa duk inda suke koda su kaɗai ne ba sa taka dokar Allah don akwai matsalar wasu bayi cikin bayi na Allah za su iya bin dokar Allah su kare saban Allah amma a wani wuri ko a cikin mutane inda za su sauya wuri ko sauya wuri mutane wata wani gari ya ga halinsu daban ne da na can wani wani irinsu ne a nan salama ke cewa inna min ummati mal araba an farqahum watarwa yake cewa yake ban labarin cewa gobe kiyama wasu al'umma ta cewa za su gobe kiyama ya tun yawmar kiyamati bi amsa bi amalin amsal jibal kiyamati bida fayaj'alu fayaj'alu wallahi haba'an mansura annabi ya ce gobe kiyama ya ban labarin akwai wata al'umma ta yace gobe kiyama za su zo da ayyuka na kwarai yake siffanta aikin amsalin jibali tihama ta bida misalin duwatsun tihama ayyuka ne masu kyau manya-manya kamar wasu wanda san tihama saudiya yau bangaren jidda wani manya-manyan duwatsun sun za su zo da hinin kiyama da ayyuka manya-manya kuma bida ya ce amma fayaj'aluha Allahu haba'an mansura amma Allah zai ga mun aiki nasa gaba daya suka na kwarai a sheke shi kura abin shi kiya bai amfanin ko bai yi kiyama kuma ce cikin al'umma ta sai sauban yace ya rasulullah sifu mulana Allah na kuna minu yace ya rasulullah yana ce wanda suke tasu da wani a cikin ku suke suna sallah da ku komi da ku suke yi yace yace ya rasulullah ka siffanta mana waɗannan mutane dan ka aje mu shiga layinsu yace tare suke da ku haƙƙiya laili to lakinnahum idza khalu bi ma'rifin lan taquwa layinsu idan suka kebance wurin da ba kowa da ba ganin su akan wani abu da Allah ya haramta za su taka wannan al'umma za ka taɓa saban Allah nan kenan musulmi munafiki mai banna a koyi in je wani wuri na gware ne mu gaskiya masha Allah ahlus sunna ne ma sunna sunna amma daga ya kwana eh irin su ne irin su ne kenan mutum kenan kenan mutum kake yaudar kanka kake yaudar kanka kake yaudar kanka addini ba baki bane ba ba suna bane ba aiki ba wani sunna ko waye da aiki kur sunna ba ta da haiminta sunna ba ta da haiminta ba ta mu al sunna masha Allah kada musulmi ne a hidan kai kuma kai ba kai ko ɗaya ne ba suna bane ba ba ta ta hula wace da kai dorawa ko rawani da kullawa ka a aiki ne kurin eh na haka yana mutum kai yaudar kanshi kai ga kanka da suna kurin muna cikin layi na kwarai a baki wanda ka kwana ba mutumin banza ne Allah kiyaye kenan wannan shine cewa akwai kenan wasu mutane masu tsoron Allah kenan iya siffanta masu imani na kwarai masu tsoron Allah a fake ko su kadai ne wa hum min sa'ati mushfiqun kuma suna masu tsoron tashin kiyama sa tsoron me zai wakana gobe kiyama kullum ko masu gyara gobe kiyama su wannan shine halin matsoron Allah na kwari matsoron Allah ce wa hadha wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun wa hadha dhikrun mubarak wannan ma'ana qur'ani nake gaban mu wannan littafi wannan alqur'ani wani wa'azi ne fadakarwa ce kuma wanda Allah ya masa mata albarka littafi ne mai albarka anzala mu muka sabakar da shi afa antum lahu munkirun ko kuna inkarin musul wannan cewa ba daga Allah ke ba ko be ko littafi ba na gaskiya ba kuna wani inkari ne tabbas littafi daga Allah Allah ya sabakar da shi littafi ko mai albarka Allah ya ci gaba
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نعم إستاتي سابوة تأنبهم الله إبراهيم عليه السلام kuna darasi ne na duk inda ka tashi ka samu kanka ka zamanto tare da Allah kuma kaka gaban na dan ana yi a gidanku ko a garinku tunda haka ake a gidanmu ko a garinmu kuma ka san banna ce ka bi wannan akwai wannan kashi a cikin wannan darasi ka zamanto mai huskantar Allah kakka bi banna dan wani uwaye ne ko yan gari ne sama wannan darasi kan kisa annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce haƙiƙa walaqad atayna Ibrahim shi domin kabada haƙiƙa mun ba Ibrahim shiriye shi tun da wuri nan tun da wuri har ce yana kore wata kissa wata sira wata karantawa ko ibrahim da warko baban shi baban shi rage yake sai saka gumkin kuma shi ke yawo iya sai da gumkin iya talla ma iya cewa wani sai abin zai amfani shi bace wani sai abin zai cutar da amfani shi iya sai talla amma dole shi hira ce ibrahim ta talla gumki ba ita ta talla gumki ba tun farko Allah ce tun farkon tashi Allah ya shirye da shi mun ba ibrahim shirye shi tun farko daban za a kama kaza kaza kaza kaza kun a ce shi ake ga abin da Allah ce tun harko Allah ba sa kai shirya kuma wa kunna bi alimin Allah ce mun san abin da muna da masaniya kan cancanta cikin halin kin Allah iya sanar da halin da ke ciki Allah kare shi tun farko duk abin da yake a garin su me ya wakana Ibrahim salam idza qala li abi wa qaumi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun kin ya samu garin su kurin ya isko ana bata gumaka kowa da uban da ingidan kowa garin gumaka ake bauta ma kuma gumin kenan ka ji gashi nan gumin ke kwada kuma kullum bautan ma ba ta wasa bace ba kullum suna nan e ba sa rabuwa kaza kaza kullum kana kana masallaci ko su kullum can ne wani zama sun ba da gaba gaba da gadi game da bauta wa'annan gumaka to wannan abin da ya gani ya musu tambaya mahaji tamasil me matsayin wa'annan gumaka allati antum laha akifun wanda kuna nan kullum ba ku barin su me mana me hujja me madogara me madogara hujjar bata wa'annan goma ka su gaban qalu qalu wajadna aba ana laha abidin to yace qala laqad kuntum أنتم وآباؤكم في ضلال مبين to yanzu Ibrahim alayhi salam ya nemi hujja ya suka wani abu bai gama dogara ba tambayi hujja ga hujjarsu ta bautar waɗannan gomaka qalu wajadna aba'ana laha abid suka ce kurin mu dai haka muka samu uwayenmu na yi haka muka gada uwaye da kakanni shi ma shaukani cikin tafsir yake cewa wannan hasadin da malaman sai cewa wannan ita ce hujja duk mara hujja haka naga ana yi uwaye da kakanni yace wannan al'ummomi suka gabata ran shaukani yake cewa yace wannan wannan hadarin ya samu al'umma muhammadiyya wannan al'umma ya annabi ya same ta yace akwai al'umma musulmi ne sun tashi cikin wata hanya sun samu kansu wata bid'a ko na da saba suna gangare wani zai masa fadakarwa akan wannan abin da kuke kan shi ya saba sunna ko ma a ce shirka ce ko bid'a ce yace hujjar su irin wannan ce wanda ya musu wannan tambihi ko fadakarwa ina kuka samo ga abin da manzo Allah ya ce ko yake yi hujjar su haka muka isko uwaye da kakannu yi malam wani malam wani malam wani ya ce halin guda ne na al'umma kenan duk mai hujja da uwaye da kakannu wannan ya gada gadan ɗan harko ne kuma gadan duk mara hujja ne eh gadan mara hujja ta mara hujja ce haka na ga ana yi ya ce wannan abin ya ce abin da yake haɗa daga mutane bai su mance da cewa in ka ce babana kakana sai ana magana Allah me ka babanka me ka kakanka ha me ka su ana magana Allah ko manzan Allah sun ce ko ka sun ce ka ai ko sun ce ai me ka babanka ko kakanka a ciki ba su ciki kunya ciki hudu ba shedan kurin in ma ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ka samu hujja babu babu Allah babu annabi to baka da hujja dan ba babanka ba ake bauta ma ko kakanka baka kasa ciki ba su ce magana sam kaska su kuskure ne yan uwa kuskure ne kuma na wani wani wani malati ne wanda yake halakar da al'umma duk inda suke kun da ce yanzu kamar nan garin malam wani malam wani duk wani abin da aka zo ne kuka ce mutum ga aya ga hadisi ya ce maka malam wani yanzu haka ce mutane ba hujja da malam wani wani malam wani mai ba zama aka zama malami ya ka aya mu ko ka hadisi kun aka yi zama ko malam shi ne malam ya kawo hujja malam mun ji an ce kaza bid'a ce gani manzo Allah yake kaza mu kuma nan ganga take malam ya hujja a mu dai kakannin mu to kun bashi ana bashi ana kun bashi ana kun kun bakin malami ce maka Allah annabi ce shine malami bakin malami ce maka Allah ce annabi ce shine kurum babu wani an ba wannan ba inda wannan kurum to kuma shirme ne kurum gaskiya magana to wa'annan su ma haka ne suka ce mu dai kurin wajadina aba'ana la abidin haka muka samu uwaye muna wani bauta suna bauta wani kuma ka kurin qal sai shi kuma yaro ya tarzahi yaro da zai yi ta nan ya ce laƙar kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin in kuwa wannan ce hujja kai na gaba ko hujja ya tambaya an ce uwaye da kakanni ya ce to haƙiƙa kuwa da ku da uwayen naku Allah cikin abu garbumi shi ne ke ce sau da yawa mutum ke jama baban shi zagi a gane bakan magana kayan wani suka zai uwansa na magana to bai gaban baji to ga shi ce sun jama uwansa magana eh ya ce da ku da uwayen naku kuna cikin ɓata ƙarara a hili in ko ta shirin yau hujjar su kurin haka a gado-gado ya ce wannan ku haƙiƙa da ku da uwaye naku kun zama to cikin fata ƙarara a hili wannan magana ta zaba su mamaki yaro ƙarami a gari mu suka ce ƙalu قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ƙalu قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين to yanzu sun ji wannan magana daga ibrahim da gawo ya ce su da haka ganin su duk wanda aka fata suke haka uwan su ga ganin da suke hasu biya ga fata tuni shi ne ƙalu ƙalu a ji itana bilhaq am anta min la'ibi wa yaro wata gaskiya ce ka zo da daga zakake ko wata kake wai kai magana da wani magana da kake ce mun fata tuni uwa fata tuni wai daga zakake ko kwasa da kake yaro sai ga abin kamar ko yaro wasa da kake ko da kake kake daga sai kake mata ta tude mu ko kana wasa wasa da kake yaro yace bal kala bal kenan magana wasa ba magana wasa shi da drab magana wasa ba magana wasa ba magana wasa rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahun yace ba magana wasa yace ubangijinku shine ubangijin samai da kasai kuma Allah allazi fatarahun wannan samai da kasai babu inda ya zama wazar irin su shi ya fara kira kayan shi shi ne ubangiji ba wannan goma kawo na banza ga ubangiji kuma gaskiya ya ce kuma wa ana ala zalikum min shahidin kuma wannan abin da ta gaya muku na cewa ubangiji guda ne mahalicin samai da kasai shi ne ubangijinku wani magana ina muku shaida tabbas haka take babu wani ubangiji in ba Allah ba kaji abin da ya gamsu me yace gaba وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون na'am قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين na'am watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbir na yanzu cikin yayyaki na abun babu hujja kuma ba dogara shine yaga abin da ya kamata yi zai abu zai abu aikace yace na rantse da Allah tallahi an ce ta yi billahi ta ta yi wallahi cikin labar da na rantsuwa ta kwace gari tallahi wallahi ki na iyakar rantsuwa ya rantsuwa cewa la akidanna asnamakum ba da an tuwallu mudbirin to wallahi sai na yi wani mugu zai wani zai wani makirci zai wani mugu zai zai zai wani mugu zai wani mugu wani makirci ga wannan goma kan naku zan musu na bayan kun kun ba da bayan kun bar gari ya san akwai wuta da suke ta idi kowa ya wuta ya ɗauki wannan dama daga sun bar garin shi kuma ya komo baya ya yi wani aiki ya bainar masa da raunin abin suke bauta na ba Allah ba haka ya rantsuwa da girman Allah sai ya musu mugun ya musu mugun kulli to wannan abin da ya wadi ya wadi amma tabbas akwai suka shi kuma kada sun Qur'ani akwai sun ji abin da ya wadi lokacin da yake magana ya yi magana zai yawon goma kansa mugun aiki A- ana tahiya ko an ce lokacin wuta ya yi ibrahim a wata baka zata a bisa kin yi man lahiya mana lahiya ki bai shi ya bai huta bai zuwa gurin ki bauta wannan bai zuwa ya ki huta ta da su shine ya tsaya gida kowa ya huta bar gari shi kuma ya kiwayo sai ya komo wurin bautan faja'alahum judadan yi musu guntu guntu gunduwa gunduwa illa kabiran lahum sai babban gumkin an ce sai ya rata min gatarin ya rata mishi ya ta min gatarin a wuya a cikin shi ya yi wannan abin ce la'alahun ilahiyar ji'un don sun dawo su ɗora su ce kushi ne don a samu ya dangana laifin ga wannan babban gumkin suna gashi nan ta nan ce zai musu wa'azu mai yanzu ke nan gaban gumki ne ya ɗora abin shi ya yi haka ibrahim shirya wani abu ana zauwa kuwa aka isko wurin bauta kata-kata ya musu guntuwa-guntuwa to a nan ne ƙalu man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina zalimi to waye ya wannan mugun aiki ga abin bautar mu wani ne abin bautar da kuma ga wani mai aiki mugun aiki Allah an fita ko za shi wani shi kada kanshi ba shi wani kada kanshi ba Allah ka faɗa cewa waye wannan ga abun bautar mu to lalle ba in wane ne ya tuci kanshi da kanshi milahi zalimi ne ko waye to anan ne kenan wancan wanda suka ji iya cewa tallahi daga jira tana makasana mako na rantsi da Allah ya na muku mugun makirci sun ci shi kuma shi an wa kuma kaɓanna kayan wannan za a nemo waye wannan magana shi ƙalu ƙalu sami'na fatan yankuruhum yuqalu lahu ibrahim قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون نعم قالوا سمعنا فتى يذكره أنا وانا مغانا سوى سكجل كنن iya wannan magana suka ce mun ji wani matashi fatan kenan ya suka kasan yaro da yaro matashi iya mun ji wani sarmayi ya zukuruhu iya ambatansu da mugu abu mun ji iya aibata su da mu mun ji kuma wani matashi wanda wani yaron ana mai sunan ibrahim to kawai lahu ibrahim sunan ibrahim ibrahim wani mai sunan ibrahim shi maka ji iya iya mugu iya musu shirin banna shirin fitadanci yanzu kenan an ji kowaye qalu fa'tu bihi ala ayyun nas yanzu ya kace to yanzu abin da za a yi a kawo shi gaban kowa a zo da shi a gaban kowa la'allahu shahadun dan kowa shaida muku ake shi ta ma gaban kowa kai kara yanzu a wani zabe ta hukuma a gaban kowa a je a zo da shi aka je aka zo da ibrahim a gaban manyan gari a gaban masu wata gumaka uwaye da kakannu da yan gari an zo da shi mai aka ce kalu قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
kalu yanzu an zo da ibrahim a gaban mutane a gaban kowa da kowa a gaban manyan gari gashi na tsaye a tsire kamar shi a gaban ka an ga an tsire gaban kowa da kowa qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim aka ce ibrahim kai ne kai wannan aika aika da an bautan ibrahim kai ne kai wannan aiki ibrahim qala bal ita bani bani fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban gumikin ga tare tare da shi ya rataya shi ne gushi da kanana ya bi biki suka haka ita wani malaman tasiri wannan kenan babban ne kenan hushi ne je kaje eh babban ne kace gaba daya mun tukun fasaluhum eh in kanu ku tambaye su waye musu suna magana a tambaye su ba tambaye shi waye waye waye a tambaye ku tambaye su suna magana a ana abin ta kuma a tambaye su eh ce ku tambaye su me ta Allah ce gaba فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون
na'am faraja'u ila anfusihim nan ja dama ya dama ya haka daman dan su doki darasi suna bautar banza shi yasa ya sa kuma kamar kwarar ma ya kawo su ne wani abu su gane shirme suke ta kansu yanzu da ya ce dai wannan babban ne kai shi kashe su kuma tambaye su musu tambaya su gaya muku suna magana shine faraja'u ila anfusihim suka koma mana sai suka mai da suke kuma suka suka shawara suka tunani to to kuma musu magana kaza kaza kenan sun mai da hankalinsu abin da ya gaya musu suna ga abin ya aika cikin kwallo cikin hankalinsu na cewa in suna magana ku tambaye su kenan ba su magana faƙalu bayan sun aiki da hankalinsu suka ce kayi innakum antumu zalimun wannan abu ne mai kace ana ana tunaka ana tunaka cikin gida ce cikin gida ce tsakanin bayan sun tattauna an ji ba eh kenan muna bautar abin da bai magana bai kada kaji kenan abin wa shirme ne muna cewa wanda wancan azalimi ne kenan kun kenan ku ne ma kenan azalimin ke muna ta shirme muna bautar kenan me ana kenan kenan muna bautar banza kenan da mun zargi wani azalimi ne ashe mu ne da kanmu azalimi muna muna bautar banza haka da kansu suka koma haka suka tabbatar da bautar abin da bai magana bai mutu أما نشربوا ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يض ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون
Allah ce sun manuki su ala rusi nan karin magana ce ta mutumin da ya gano gaskiya ya koma kakaiya haka misali mutumin da yana tsaye ya ci da ka ya ci da ka ya ta kare ya ta kare suka ci a wasu ko sai suka sake komawa kansu kan kansu nan mene ne kiran koma kai bayan da kansu sun tsaya a hankali sun lura sun ga suna bautar banza kuma su ne azzaliman kansu da kansu amma wannan fa'inta ba ta musu maganin koyi ba sai suka koma gidan jiya sai suka ce laƙad alimta ma ha'ulat ibrahim kasan sarai waɗannan ba sa magana ka ce kuma tambaye su eh kan su yanzu magana kuka ce kuma tambaye su har yana kenan sun komo bayan sun gawar batansu amma su take ake masu faɗa ana ana mai wakilin faɗa ne kasan sai ka tsona musu ka sai wani san musu magana to sun da ka san musu magana ka ce kuma tambaye su shine anan qal afata'abuduna min dunillah yanzu na mirusa mana kenan yanzu za ku bauta tama abinda ba Allah ba ma la yanfu'ukum shay'an wa la yadurukum za ku bauta ma banza abinda bai amfan da kun kun bishi in kun mai tawaye bai iya cutar da ku kun shirme wannan kake yana akwai jan hankalin bautar wani Allah wannan cikin sahabbai akwai Amr ibn Jamu Amr ibn Jamu lokacin me a cikin musulunta shi ɗin shiga musulunta kayan musulunta ɗin shiga musulunta iya da gumkin shi a gida wanda yake bauta ma ɗaya imani shi da abokin shi aka da zai da tsoho tsoho kuma wani wasan masu rike bauta wani allah ce sai suka ɗauko gumkin suka kawo suka jeho a rijiya ya zo iya nema ya samu aka zo aka sake ɗauka har an uku dai sai ya ce tuhuwan zuwa in ka in ka kare kanka na gaji ya gaji da zuwa ya da moshi ana kula ana ana ana ana a cire yar zuwa ana yaddawa ka kare kanka eh kare kanshi shi ya gaji shi ya gaji ya zo da dauko ba mishi ba da suka dauko shi na karshe sai suka dauko shi suka gama da gawar kare aka tsaba shi a cikin gawar kare aka zo aka sa rijiya wani abu shi bata bane da ya zo isko bai nan ya shi iska shi a jikin kare a kulle gawa ya ce to kai ba kare kanka bulakan shi za kare mini jikin shi banza gurin daga nan ya wata ce shi mai da gurin daga nan sha mai lafiya ya to ta kai ba kare kanka bulakan shi gawa kare shi abin da ba karewa shi daga kare ya gawa kare gaza abin ku ya kai kare kurin ita tun da bai kare ma kanshi ma wulakanci da bai kare mai kun ya wasa a tarafin mutane kenan kenan ibrahim alaihi salam ya yi wannan abun cikin wata ruwa halaka musulmi ya kawo wanda maza da ke ba labarin ibrahim alisalam na ke cewa na ke dangana mai karya ba karya ba ya haɗo su kalamomi wanda suna karantar da mu dalilin addinin allah yin karya da masala ba lahi ba ibrahim alisalam annabi ce karya uku da ce karya uku a cikin akwai cewa inni saqim zuwa ibrahim mutai sallam ya ce abar lahiya lashi lau nan ya yi ne don ya samu wannan aikin da ke so ya ba ta darasi na kuma kan filme ne shi za ta nasa ƙiru don suna ce a ban lahiya tun da ban da fa'ida kaza kaza kullum tsaye a nan kuma ta kun sunan ta ƙarya amma mai amfani ce don halitta ƙarya ta cikin jihadi cikin yaƙi a yi turfa abokin gaba ko ya ce ban lahiya to wannan bai ban lahiya amma da ya wannan ƙarya a kan ta tafi zatin la ya yi ta ne don allah ya ta don taimakon addinin allah ya ce ban lahiya na biyu ya kashe gumaka ana tambaya waye wannan ya ce babban a duk wani danar shi ne ya ce sai ta uku matar shi sara wannan ruwa bukari kata musulma kawo ta matar shi sara lokacin da ya gudun hijira da ya iya yawo san matabbata allah kai shi masar da matar shi sara mai imani ganinta aka ce kai kai kai kai ai ranka ya daɗe wani ya zo da wata mutum bala'in kyau kyakkyawa ce wannan ba matar talaka ba ce ba sai kai sarki ce maza a ji a kama mota to ibrahim da ya je wajen kama sarki ya ce mashi wani mata bikin ka ce ya ce elwata ce elwata ce elwata ce da ya zo ya ce mata sara wannan sarki na ji ya mun tambaya kanki na ce elwata ce kake ce karya ce don dini ke da a duniya ba ba gani ke da mutum ma'ana ke elwata ta addini kai alwashi ta addini da ta alwashi yani alwa ta addini shi kake ni shi kuma sai kije kamar alwa ta ta haka karshe aka zo aka kama ta aka kai ta wajen saki ana kama ta a ruwa ta bukhari muslim sai ibrahim ya har sallah ko sai ya shiga sallah ko koma ga Allah ya shiga sallah ana kama ta sai shiga sallah ko koma ga Allah aka kai ta wajen sarki ana kai ta iya ridar ta kai ta hannu ko hannu ya shanye kurin ko ya zabta sai mana hannu ya shanye kurin hannun ya kawai shanye ko bai aiki ya faranzi ko hannun ya faranzi to yayyayi kun hannun ba babu shi ya shanye ya ce don allah yana ce ya san alama ke ce don allah ce kimi da hannuna zan bar ki ya kimi da hannuna hannu sai komo ya sake rinyarta wu hannu gidan jiya yadda su uku nan wannan hafiz bin hajjakin fatar bari iya kawo ta ruwaya cewa wannan abin da ake ibrahim a.s. saboda kishi allah iya gwada mai kaman cikin vitir iya ga abin da ake don kai samu damuwa game da matar shi tare zaki shi kenan karshe dai a nan da ya wannan gami na uku ya ga shuru kuma ci tuwa yawan mata ya ci wannan abin kun kun kama shi dani an ba mata mace ba mata mata ku mata ku da ku har ma alace wannan mata ta haƙi ba ba mata banza mace ba anan asalin ya bata ya bata wannan baiwa hajar ya bata ya bata kai ba ta hajar hajar aka bata a zaman baiwa ta mata hidima to wannan mata ba mata banza mace ba ya bata hajar aka ba Ibrahim wannan da matar shi sai da kayanka to ana annabi ce ya ce alwashi wata addini da wannan shine asalin samun hajar matar ibrahim alayhi salam ta samu baiwa hajar kuma ita ce wannan baiwa ce ita ce Allah ya ba da da horko kayan uwa gida mai imani ko ita Allah ba da da horko sama'il kuma ita ce asalin uwan larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tarma ya hoto da gareta sai manzo manzo ke ba sabai labari yake cewa rana za ta zo za ku bude kasar masar asali ana mata suna tana aiki da kintar da me aka ce da eh eh da me Egypt zama zarba kenan ce wannan ƙasa muna da aubi muna da zumunta da sarakuntaka da ƙanan ƙasa kakumance ina da sarakuntaka da su da zumunci me zumunci da ke da mutanen masar ya ce saboda masar daga nan hajar ta zo ko ismail daga nan ta zo ga masar ta zo kuma da hikimar allah shi ma kuma an ba shi mata daga masar baiwa aka sako shi ma shi ma ikon allah sarkin masar annabi ya aika da'awa kira da aika masar kira zuwa ga musulunta makawai sarkin masar sai ba manzan Allah kyauta ta baiwa ita ce za mu ce mariya mariya ta aiwa mishi da ibrahim tarihi ya ce ya yamma ta kai shi asalin ibrahim shi aka ba baiwa hata daga masar daga wannan baiwa ya samu ɗa na harko isma'il shi ne kaka nan annu salama shi ma aka kaka nan manzala ko kuma annu manzala shi ba aka bashi mata daga wannan garin shi da ya samu ɗa na harko iya manzanci yace an ba yace dan ji an hamu yaro na same sunan baba na ibrahim kenan da muna magana cewa kenan ibrahim salam ya yi wannan kalmomi don ya zamanto darasi ya ja hankalin jama'a shi suna kan shirme da kansu kenan su sun tabbatar da cewa suna bautar banza shi ta ganin haka da ya ce musu a fata abu duna min dunillah shin za ku bauta ta ma wannan Allah ma la yanfa'ukum sha'an la durukum abinda bai muku amfanin komi in kun bi shi kun bai cutar da ku komi in kun san amshi yake me fa'ida shi yace uffin lakum wali ma ta'budu min dunillah tun Allah wajen ku gajwa turkin ku da ku da da'u ke bauta wannan ba Allah ba Allah wajen ku yi musu Allah wajen ke shirme ne kun tabbatar ka yana kuna batun shirme shirman banza da tattun kuma kuka akan haka nan tattun Allah wajen ku da ku da wani kai bauta wanda ba Allah ba afala ta'qilun shin ba ku hankali ba ku da hankali ku banza ku bi shirme Allah kai mu rana ta yi mutaka insha Allah za mu ga abin da aka mai amma barazana bayan wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته